لله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد باب الفعل المضارع وإن وجدت همزة أو تاء أو نون جمع مخبر أو ياء قد ألحقت أول كل فعل فإنه المضارع المستعلي وليس في الأفعال فعل يعرب سواه والتمثيل فيه يضرب والأحرف الأربعة المتابعة مسميات أحرف المضارعة وسمطها حوي وسمطها الحوي لها نعيت فاسمع وعل قول كما وعيت وضمها من أصلها الرباع وضمها وضمها من أصل نعم من أصلها الرباع مثل يجيب من أجاب الداعي نعم مثل يجيب من أجاب الداعي وما سواه فهي منه تفتح نعم وما سواه فه فهو منه تفتح نعم وما سواه فهي منه تفتح ولا تب نعم تفتتح ولا تبل أخف وزنا أم رجح ولا تبل أخف وزنا أم رجح مثاله يذهب زيد ويجي ويستجيش تارة ويلتجي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين amma ba'adu fassalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu a yau rana asabar kenan ashirin da tara ga watan rabi'i nisani hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da hudu ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiyya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam za mu ci gaba da darasi na nawa kenan na biyar an kai na biyar so na'am abin ya yi gudu kenan to Allah ya taimaka za mu tashi addarsul khamis darasi na biyar a cikin karatun littafinmu na mulhatul i'rabi wasin khatul adabi wallafar al'imam al-hariri rahimahullahu ta'ala littafin da ya rubuta don ya yi bayani akan ƙa'idodin na hau to hawaye dai muna nan cikin kismatul af'al babi da yake magana akan karkasuwar ayyuka a gun malaman nahau satin da ya gabata an yi magana akan af'al guda biyu ko kuma fi'ilul amri wanda wancan satin ina jin muka yi magana akan fi'ilun madin to satin da ya wuce muka yi bayani akan fi'ilul amri yau za a yi bayani akan alfi'ilul mudari wanda shine na uku kenan to a lugar larabci idan an ce alfi'ilu kamar da muka sha faɗa shine alhadas shine wani sabon abu da ya faru duk sanda aka ce alfi'il to abin da ake nufi kenan amma a istilahi na malamai kamar yadda muka sha faɗa cewa alfa'ilu kullu lafzin ya dullu ala husuli amalin fi zamanin khas ko khasin ko khasin duk wani lafazi da zai faru da za a ambata ya nuni kan cewa abu kaza ya faru a wani keɓantaccen lokaci to wannan shi malaman nahu suke kira da alfa'ilu amma alfa'ilu almudari'u idan an ce almudari'u shine almushabihu shine ma'ana almudari'u eh akan ce dara amrun dara a zaidan amru ya yi kama da zaidu ko dara'ata abaka ko ummaka ka yi kama da mahaifiyarka ko mahaifinka to alfa'ilul mudari abinda ake nufi da shi shine lafazin da yake nuni kan aukuwar abu a zamanin da ake ciki a zamanin da ake ciki to sai malam ya ce wa in wajatta hamzatan auta'a wa in harfu shartin idan har wajatta ka samu hamzatan harafin hamza auta'a ko ka samu ta'un au nuna jama'in ko ka samu nunun ta jam'i mukhbirin ba mukhbarin ba mukhbirin wadda take ba da labari take magana eh yan ce mukhbirin ai mutakallim bi ma'ana nunul mutakallim eh nunun ta masu magana au ya'a ko kuma ka samu ya'un to idan ka samu ɗaya daga cikin wayannan haruffa guda hudu da ya zana ya ce ƙade ulhiƙat haƙiƙa an riskar da su awwala kulle fi'ilin farkon kowane irin fi'ili ka duba ka gansu amma sharaɗi su zamo na ilhaƙi ma'ana na ilhaƙi su zamo na ziyada ba sa cikin asalin kalmat da za ka cire su to kalmar za ta tabbata lafiya lau ba tare da an samu matsala ba to mala ce fa innahul mudari'u haƙiƙa ka tabbata cewa wannan kalma fi'ilun ne mudari'u duk fi'ilin da kaga an buɗe shi ko dai da hamza ko dai da ta'un ko da nunun ta masu magana ko ta mai magana al-mu'azzimu nafsahu ko kuma ka samu ya'un amma dukkaninsu kuma ƙara su an kai da babu su sutumala ya ce ka yanke hukunci kan cewa wannan lafazi fi'ilun ne mudari'un kina yanzu malam ya ba mu formula ya ba mu dobit ya ba mu ƙa'ida da zaran kana karatu kaga lafazi sai kaga farkonsa an samu ya'un ko nunu ko hamza ko ta'un shikenan sai ka yi hukunci kan cewa wannan fi'ilin ne mudari amma da sharaɗi ya zan na ilhaki ne bai ma'ana na ziyada ne domin wayannan harufa suna daga cikin hurufu ziyada sa'altumuniha akwai ta'un ciki akwai ya'un akwai nunun sannan akwai hamza to sai malam ya ce almusta'ili wato ka tabbata cewa shi wannan fi'ili shi ake kira da almudari'u fi'ili mudari'i almusta'ili wanda yake ya ɗaukaka domin ɗaukakar da ya samu gashi fi'ili amma kuma ya yi kama da suna ta wasu fuskoki shi yasa an ka kira shi da almudari'u saboda suna za ka ga yana ɗauka harakat guda uku ko dai raf'a eh ko nasba ko jarra so to haka shi ma fi'ilun mudari'un yana ɗaukar raf'a idza kana mujarradan sannan yakan zo mansuban idza sabaqahu nasibun sannan yakan zo majzuman idza sabaqahu jazimun kaga shi ma ya ɗo harakati guda uku saɓanin fa'ilun madin fa'ilu amri to shi yasa an ka kira shi da almusta'ali maɗaukaki ma'ana ya ɗaukaka ta fuskar a anwa'ul arab har ya tsere ma sauran yan uwansa ayyuka guda biyu walaysa fil af'ali fi'lun yu'rabu siwahu wattimsalu fihi yadribu wattimsalu malam ya ce walaisa bai zamo ba fil af'ali a cikin ayyuka gaba ɗai har da waɗanda suka gabata fi'ilun a samu wani fi'ili yu'rab wanda yake ɗaukar li'irabi ya zamo ma'urabi siwahu in ba fi'ilun mudari'un ba kenan da fi'ilun madin zahaba da fi'ilu amrin izhab su ba ma'urabai ba ne mabniyai ne amma shi fi'ilun mudari'un ma'urabun ne to wannan shine alƙaulun rajih akwai alƙaulun marjuh zance wanda an rinjaye shi bai da ƙarfi masu cewa a'a fa'ilun madin shi kaɗai ne mabni amma da fa'ilu amrin da fa'ilun mudari'un ma'urabai ne so to wannan ra'ayi ne wanda yake bai da ƙarfi kamar yadda ibn ajin rum a cikin almuqaddimatul ajin rumiya ya kawo wannan to daga cikin malaman kufa akwai wanda suka faɗi wannan ra'ayin so to amma dai shi yasa in sun zo li irabi sai kai sun ce izhab sai kai sun ce fa'ilu amrin majzumun wa alamatu jazmi as-sukun ba za su ce fa'ilu amrin mabniyun ala sukun eh soto alƙaunin raje shine abin da malin ya kawo a nan al'imamul hariri wa rahimahullahu ta'ala saboda haka a kusan aksarun nuhat jimhuru na malaman nahawu sun tafi akan wannan ra'ayi saboda haka in ka zo rabi ka tabbatar da cewa wayancan ayyuka za ka yi musu rabi ne za ka sa su layin mabniyat da fi'ilun madin kamar zahaba da fa'ilu amrin kama izhab amma fa'ilun mudari'un idza kana mujarradan bai hadu da nunin taukidi ba ko nunin niswa su to wannan sara mu'raban shi ma akwai halin da zai zo ya zamo mabni shine idza tasala bihi nunu taukidi eh al-khafifa aw as-saqila aw idza tasala bihi nunun niswa to a wannan lokaci tsara mabniya tsara mabniya to sai mala ya ce wattimsalu fihi misalin da za mu iya kawo maka fihi dangane da fi'ilun mudari'un shine ya duribu ya duribu yana bugu kun ga an buɗe shi da me ya'un so to wannan yawon zaka ga ilhaƙinta aka yi ƙarata aka yi don daga zaraba ne eh so to dole in kana son kamar da shi mudari'un ka ce ana na ana yi babu wannan ma'ana cikin zaraba to sai ka koma cikin hurufu a ziyada sai ka aru ya'un sai ka ce mi yadribu yadribu in ka gara ma kuma ka canza yawon din sai ka ce adribu ina bugawa ina bugawa domin daraba shine asalin fi'ilin su ta kuma wannan ma'ana ta ina bugu ba ta ciki to shine sai ka koba cikin hurufin ziyada sa'altumuni ha sai ka aro hamza ko kuma ka ce tadribu kina bugu ko kana bugu kana bugu so to daraba babu wannan ma'ana to shine sai a ta'un sai a ce tadribu ta al-mukhatab ko kuma nadribu nadribu muna bugu muna bugu ga jama'a ko kuma al-mutakallimu al-mu'azzimu nafsahu in kana jin cewa ka kai to sai ka ce nadribu eh kamar so tari a gwamnati sai ka ga mutum guda ne ke yin abu amma sai ka ji an ce gwamnati ta yi kaza kuma ba wasu mutane na gwamnati wani abin a wasu 'yan takaitattun mutane na su kaɗai na duk sauran kawai umarni ɗaya na aka ba su ba sa cikin ma gwamnati su to shi ne allah na amfani da wannan usulubi inna nahnu nazzalna zikira wa inna lahu lahafizu nahnu nazzalla a gani nazzalna
eh bai ce anzaltu ba sai ce nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun to wannan shine da ya faɗa can au nuna jam'in mukhbirin ko kuma nunun ta jam'i ga mai magana ko mutum ɗai almu'azzimu nafsahu ko kuma jama'a masu yawa to shine yadribu adribu tadribu nadribu su to wannan ya'un ita ta yi mana ishara kan cewa wannan fi'ilin fi'ilun ne mudari'un
saboda wannan harafin da an ka ƙara ko? to in mace ta sai ka ce tadribina tadribina
kina bugu
namiji kuma kwaya dai sai ka ce tadribu anta tadribu in kuma mace ta sai ka ce anti tadribina anta tadhhabu anti tadhhabina shine bambanci
to sai malam ya ce wal ahruful arba'atul mutaba'a ko wal ahrufu wa'yancan harufa da sun ka gabata wa'yan mai harufa kenan hamzatun da ta'un da nunu jam'in da ya'un to wa'yannan harufa al'arba'atu guda hudu al-mutaba'atu ko? wayanda aka biyo bayansu da bayani musammayatun su ne aka sa suna da aharufal mudara'a
duk sanda ka ji malaman nahu sun ce aharuful mudara'a to su ake nufi bi ma'ana harufan da za a iya tantance fi'ili mudari daga waninsa
wasimtuha zarensu alhawi wanda ya tara su laha gare su shine na aitu da ka ce na aitu to kamar ka samu wani zare shine asimtu wanda ya riga ya tara maka su wanda za ka samu zare sai ka samu sarka sai ka zura ko ka samu ‘ya'yan itace ka zura ko ka samu duwatsu ka zura sai ya koma kamar carbi ko kandaye da sauransu so to in ka ce na aitu to alhawi shi ya tattara laha ga waɗannan harufan to shi sa suke kiransu da hurufu na aitu hurufu na aitu eh harufan na aitu ma'anan na aitu da hausa shine na nisanta daga na'a ne ya nisanta na to sai ka ce na aitu na nisanta to mun samu nonon mun samu hamza mun samu yawon mun samu ta'un saboda haka an sha bayani a kansu karatunmu ma na nazumul ajin rumiya an yi bayani sosai a kansu ba sai an ƙara wani dogon bayani ba mai so yana iya komawa can ya ƙara sauraro fasma ko ka saurari abin da zan gaya maka ko nake gaya maka wa'il ƙaula ka kiyaye zancen nan da nake gaya maka an gane akan ce ilƙaula ilƙaula ka kiyaye zance daga wa'a ne ya yi to amrinsa sai ka ce i haka nan waƙa ya ƙi sai ka ce ƙi ƙillaha ya zaidu ka ji tsoron Allah to shine ne kama wa aitu kamar yadda ni mai magana na kiyaye to kai ma ka kiyaye mana domin da malam bai kiyaye ba zai iya mana wannan bayani ba zai iya ba su to kai ma in ka kiyaye wata ran za ka yi bayani wanda ya kama da wannan amma in baka kiyaye ba to ka samu matsala ba za ka gane komai ba hmm? wa muha malam ya ce su waɗancan haruffa da sun ka gabata yi musu donma yi musu donma kina yi musu donma a ce a hmm? u komi ko yu komi ko tu komi ko nu kina asali a yi musu fataha fataha a ta ya na haza huwal aslu in an sa su ga fi'ilun mudari to akwai sadda za su zo sai a yi musu dhamma kakab dinsu ba a za ka cewa ba u za ka cewa ba ta za ka cewa ba tu za ka ce ba ya za ka cewa ba yu za ka ce ba na za ka cewa ba nu za ka ce to inda za a yi haka shine zai kawo mana wannan ka'ida to shine ya ce wa dhammu haye musu dhamma min asliha ya tabbata ne min aslihar rubai idan sun zo daga asalin fi'ili rubai hmm? ma'ana fi'ilin asalinsa rubai ne to sai aka ƙara mai ɗaya daga cikin huruful mubara kinan sara khumasan ya zama khumasi asalinsa shi fi'ilin harufa hudu gare yanzu da ribu kaga asali ne harufa nawa ne uku amma da aka ƙara ya'un sai suka zama hudu to shi ba wannan ake magana ba shi wanga asalin fi'ilin nasa na madin hudu ne da aka ƙara ya'un ko ta'un ko hamza ko nunun sai ya koma homasi ina misali shine ya ce mithlu misalin yujibu yujibu kakkace ya jibu yu za ka cewa me yasa saboda min ajabar da'i asalin yujibu daga ajabar da'i ya ansa kiran mai kira kaga ajaba harufa nawa ne so to sai ka ƙara mai ta'ul mudara'a a lokacin da kake son ka mai da shi mudari sai ka ce mi so ashe kaga da kaji mutum na cewa ya jibu to ya hadi bai san na hau ba so da haka in ka zo za ka faɗi fi'ilin mudari to sai ka mai sai zuwa ga madi da zaran kaga harfa ne sun kai hudu to harafin nan sai ka sai ka mai dhamma kuma ba daga ajaba ba don haka suke kamar azhaba sai ka ce mi yuzhibu aqra sai ka ce mi yuqri'u ajalasa sai ka ce mi afahama sai ka ce mi adaraka sai ka ce mi anama sai ka ce mi to haka ila akhiri amma ruba'i dai adda wannan an gane shine ya ce wa masu wahu duk fi'ilin da yake ya zo ba daga ruba'i ba dama a fa'al muna da nawa ta ɓangaren haruffa eh bakwai da wane da wane tun da gaje bakwai zai ka kawo mana su na ɗaya kuma to da nawa nawa ne
akwai sulasi to ɗaya akwai ruba'i aha akwai kumasi aha akwai sudasi aha nan Ah, to ka ce shidda to hudu ya ambata na guda biyar ni na kawo to kawo sulasi to ruba'i to kumasi to sudasi to da suba'i zai na misalin su bai eh hudu ne ba biyar ba ne babu eh babu fi'ili su da- su bai fi'ili kowane iri ne duk haruffan da za a ƙara mai to ba- ba zai wuce shidda ba wannan sai layin suna can ake samun sulasi ruba'i khumasi sudasi suba'i amma ɓangaren fi'ili sulasi ruba'i khumasi sudasi subai eh, khu- sudasi bakin sudasi bai wuce shi to yanzu mun yi ruba'i sora nawa eh sora nawa uku dai mai gida sulasi yawa an so mana akwai sulasi ba ambace shi ba akwai mi rubai an yi ruba'i mala sura kumasi sura da mi gowa da sudasi da su da su da saura uku sura uku to shine ma'anar wa masu wawu eh ma'ana fi'ilin da ba ruba'i ba kenan da wane da wane da wane sudasi da sulasi da kumasi da khumasi da sudasi da sudasi na guda uku to sai ce fahaya minhu tuftata na um, to anan harufan sai kai musu fata eh saboda haka in ya zo asalinsa sulasi ne eh na sai ka ƙara ɗaya daga cikin hurufin mudara'a su sai kai mata fata daraba kana son ka ce yana bugu sai ka ce mi a ga yadda ribu za ka ce zahaba sai ka ce mi nama sai ka ce mi to haka haka haka haka haka an gane ko to wannan shine ƙara'a sai ka ce a ƙara'u na ƙara'u ta ƙara'u ta ta ta ta ta ɗin nan. amma in ruba'i ne fa sai ka yi domma hmm? ko ƙara'a a ƙara'a sai ka ce yi ƙuri'u ko tuƙuri'u ko mi ko nuƙuri'u dukuri
ko yi ƙuri'u to wannan kenan to sai khumasi wani fi'ili a khumasi mai harufa biyar Mhm. Mhm. ka yi shiru khumasi muke nema ku yi shiru khumasi khumasi kawai mai harufa biyar na'am babu hmm? na'am to a kawo a kawo mai harufa biyar kacal istagfara harufa biyar ne eh shidda ne mai harufa biyar muke bukata nam kamar ijitama'a sai ka ce mi yajita yajitami'u in kasara sai ka ce mi in kasiru in fataha sai ka ce mi in galaka sai ka ce mi da shi da yake da bukata eh rubai kawai ke da damu to sai su dasi sai mi a kawo su dasi istagfara sai ka ce mi
yasta yastagfiru kakka ce yus yasta yastagfiru yasta eh sai mi eh is istatama sai a ce mi yastatmi'u to sai mi istajasha sai a ce mi yastajishu to sai mi eh sai a ce mi tabtibu yastaftihu ila akhiri to wannan shine wa ma siwahu fahya minhu tuftatah Mm. kuma wala tubal kakka kula a shin khaffa wazanan yawan haruffan sa sun kankanta amraja koko sun yawaita kenan ya zo sulasi koko ya zo kumasi ko sudasi domin sulasi shine a afu
khaffu wazanan na
don fi'ili bai kasa ma harfa uku na ko to ya kakka damu kawai da kaga sulasi in an samu har- harafin mudara shikenan kai mai fataha karka damu zahaba kawai sai ka ce ya zahabu jalasa ya ji da su
a gani shikenan za sauki babu wahala amrajah ko ko yarin jaya ta fuskar yawan harufansa shine ya zo kumasi ko sudasi mun ce fi'ili bai wuce sudasi in kasara sai ka ce yan kasiru in fataha sai ka ce yan fatu kenan inda za a yi musu dhamma wuri ɗaya ne shine wa dhammuha min asli har ruba'i mislu ajaba min ajaba da'i ba man ajaba ba kuskure ne misaluhu kai in baka gane ba mala ya ce ga misali a shi kenan ba sai ya ce yazhabu hmm? kaga daga mine ne daga zahaba ne Sahaba, na, Solasi, kenan sulasi na, ko ya zahabu zaidun haka nan waya ji ai waya ji'u zaidun daga mine ne waya ji'u daga ja'a ja, na, ya zo sai ka ce ya ji'u Ehe. kaga shi ma mine ne Solasi, sulasi ne wayastajishu yana kewayawa ya kai ya dawo ya kai ya dawo taratan wani lokaci wayaltaji ai wayaltaji'u yana neman mafaka to wayastajishu shi kuma daga menene istajasha Istajasha, na, Eh, ya zagaya ya kai ya komo ya kai ya komo su dasi kenan shi kuma yaltaji'u daga menene eh eh iltaja'a aga kuma su ne kuma su ne na, Eh, kenan duk misalan da ya kawo mana su kaga ya zahabu da ya ji'u sulasi yastajishu Solasi, sudasi yaltaji'u Istajasha, na, kuma su,
Hamas. To wannan ita ce ƙa'ida. Duk wanda kaga ya yi larabci ba haka ba, to ya saba ma ƙa'ida. In malami ne a tunatar da shi, in ko yana da mafita shi wa kai ne mafita, amma dai ya- ya yi kuskure, to ya saba ƙa'ida. In kuma jahili ne sai a koya mai karatu. Eh? Sai a koya masa karatu ko? Eh. wannan shine ka'ida Mm. to sai ya ce mi babul i'rabi wannan babi zai karantar da mu abin da ake kira da al-i'rabu al-i'rabu zai faɗi karkasuwar li'irabi Mm. ko kuma muna iya tsayawa nan saboda a fahimci ka'idar da kyau in kana son duk sanda an kai karatu ka fahimce shi su to kana komawa mu ba sharatan kai muraja kai maimaita shi ba so ɗaya ba so biyu ba sai ka gaji sannan ka zauna kuma kowace ka'ida ka nemo mata amsila ko daga alkur'ani ko daga hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama sutu in ka tara wa'annan hamsila sai ka haddace sutu wannan zai taimake ka wajen ya tsare maka waccan ka'idat duk sanda an ka faɗi ta shikenan za ka ji wa'annan misalan suna suna zoma amma ɗaya a yi karatu eh? an faɗi ƙa'ida eh ka gane sadda an kai karatu ka fahimta amma baka je kayi muzakara ba baka je kayi muraja'a ba baka je kayi is- eh, eh, ah, istikhrajin shawahidu na wannan ka'ida ba to shi zai sa wata rana a tambaye ka ka'ida sai ka yi shiru ka tuna da ka taɓa yinta kamar yanzu da na tambaye ku ku kawo misalin fi'ili humasi sai kun ga tsaya kuna inda inda to tun lokacin da mun ka yi shi a nazmul ajin rumiya da sauran littattafai da a ce ka samu amsila kamar ko akalla goma na fi'ili kumasi so to ba yadda za a yi in ma dai wasu sun kubuce bai yiwa a ce duk goma sun wace so to wannan shi ke cutuwar ɗalibai ko in ce suna cutuwar kansu ka bar dogara da eh an yi karatu sadda an kai na gadi wallahi wannan bai to wace hanya za ka bi karatun ya tsaya
shi an muhim
bayan ka fahimta ko ka gane abu ko ka fahimce shi to fa yana iya gudu idan baka yi mai da baibiya ba idan baka sa turke ka ɗaure shi ba wallahi gudu zai yi. wata ran za ka neme shi wallahi ka rasa ka koma da kai da wanda bai taɓa karatunsa ba za ɗai a iya rawa za mu bibiya eh za mu bibiya shi to wannan shine matsala duk abin da ka ji an faɗa in ka koma a ƙur'ani suna nan sai ka buɗe ƙur'ani ka ɗauko littafi ka aji ka kalli ƙa'ida ka kalli aya sai ka cicciro kalmominka ka cicciro kalmominka misali ka zauna suratul fatiha fi'ili nawa a ciki akwai sulasi nawa ne akwai ruba'i nawa ne akwai khumasi nawa ne akwai sudasi nawa ne ko babu ka fada wata sura ka fada wata sura ka fada wata to wannan sai ya zan kana karatun nahu kana ta cikin ƙanƙanin lokaci sai ka ka zama mahirun amma in dai a yi karatu ka tashi ka abin nan to ba za a samu natija ba to shi ke sa za ka ga da yawa wasu suna karatu amma karatunsu kamar baya tafiya sai ga an tambaye su kankanan abu amma sun kasa idirakin shi lokacin da aka tambaya kuma sun karanta abin abin da ya kawo musu matsala su da sun ka karanci abin ba su yi kaidin wannan ka'ida ba ba su ɗaure ta ba idan kana da dabba to dole ka ɗaure ta bai yiwa ka ce ka sake ta ta yi mi ta yawo ta je duk inda ta ga dama in ka yi haka ko wata rana za ka rasa ta to haka ilimi yake haka ilimi yake to shi wani kawai abin da yake ɗauka a'a ya dai gane wai wai da ya gane shi kenan la wannan bai isa ba bayan ka gane ka fahimta wannan shine martaba ta farko almartabatul ula shine fahimud dars eh, ka fahimci karatun tukuna tun farko bayan ka fahimta sun malhibs sai ka haddace bayan ka haddace sun matatubik sannan sai ka ɗabbaga sai ka ɗabbaga sai ka ɗabbaga shi kenan ka zan- ka zan malamin wannan ƙa'ida amma an yi karatu ka gane baka haddace ba baka yi taɗibiki ba kuma yan tashi magana kuma ka sa bakinka kan wannan ƙa'ida to za ka yi kunya za ka kunyata wata rana so to yanzu sai ka ga wallahul musta'an karatun addini shi ba irin karatun boko ba ne kawai kai karatu ka ci jarabawa ka gudu eh a ba irin shi ba ne shi wanga ana yi ne don shi tsaya har abada eh har abada kuma duk sanda an ka yi karatu ka dage ka iya shi ka haddace shi ka fahimce shi su kaga wata rana ba sai ka sake dawo mai ba gaba za ka kara to da haka haka haka ilimin ke taruwa amma kana karatu kana karatu in an ɗauko wata matsala sai ka ka- ka koma sabon ɗalibi kuma kila an karance ta sama ga shekara ɗaya ko biyu ko uku da kai amma yanzu an maimaita ta sai ka ka koma sabo su to kaga ba a ci gaba ba kamata yanzu in ma an ji wani abu wanda zai wahalar da kai to ya zan sabo ne ba wai abin da dama an taɓa yi ne ba eh eh so to wannan ita ce matsala wayan ga abubuwa guda uku su ake bukata da karatu fahimu dars summa alhifz summa tatbiq so waɗanga abubuwa guda uku suke rike karatu duk karatun da kawwa wayannan matakai to ba zai je ko ina ba ko shekara goma kai yana nan ko shekara ashirin kai yana nan abin da ke sa ah, ilimin mu ke kubucewa saboda watsi da su na batar mun gani eh yanzu misali sai ka koma ka samu kama amsila ashirin ko talatin na sulasi sai ka haddace dama ka san ka'ida ce ka samu amsila na ruba'i shi ma irin wannan adadin ka haddace ka samu amsila na khumasi ka haddace na wannan adadin ka samu na sudasi to shi kenan waga ka'ida ka gama da ita a ka gama da waga ka'ida amma in ba haka kai ba so to wata ran sai an ji ka kana jan larabci kuma kana take wannan ka'idar
babu tarbiyya aina Allah ya sa mu gani amin amin akwai tambaya sai mu tsaya nan tunda na ga an taɓa yanta kuma ba gane ba to kaga bai kamata a wuce ba na'am game da fassara in an ka samu canjin don mako kwata eh kuma fassara na canza a dole ai ƙari na an ga samu eh duk sanda kaga an samu ƙari so to ana samun canjin ma'ana Hmm. ka gane ya zahibu da ya zahabu ba ɗaya ba ne in ka ce ya zahabu yana tafiya bi nafsihi yana tafiya ya zahibu kuma yana tahiyar da waninsa ya fahimu yana fahimta bi nafsihi ya fahimu yana fahimtar da waninsa so to wannan ya danganta daga siyaki wanne an ka kawo eh na ƙara'u muna karatu nukuri'u muna karantarwa ka gane bambanci muna karatu muke ah muna karantarwa mu mu wuce karatu eh to wannan shine bambancin da ake samu eh to sai wace tambaya hmm
to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh